ta shi ayatul islam muskula na ne ko islam su bismillah rahman rahim su tambaya muskula na shay'a ka ambata mana wani abu min awsafi hulubiyya daga tsohon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dabi'a ka ambata mana irin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jawabi kana sallallahu alaihi wasallam mutahalliqan bi akhlaqir rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai ɗabi'antuwa da ɗabi'o'in ubangiji yana kwaikwayo irin ɗabi'o'i na ubangiji ne in kana hulquhul qur'ana domin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani قد هو الكمالات الباطنية والظاهرية ya tare da cika gaba daya da wadda take boye da wadda take a fili duk wata cika ta boye manzo Allah ya samu wannan cika duk wata cika ta fili manzo Allah ya samu wannan cika wani hasa da ahlul duniya wal ahira da ita ne ya shugabanci baki ɗaya ma'abuta duniya da ma'abuta lahira wakana akrama alallahi ya zama mafi girma a wajen Allah daga duk wani mai girma duk mai girma a wajen Allah bai kai kamar girman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani tabaraka ta'ala ce hakika kai ya rasulullah kana kan dabi'u masu girma shi yasa Allah ya yi yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyan dabi'a وقال صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يا كسنتي مي كسكن da kai يؤود المريض yana gaida mara lafiya ويشهد الجنازة yana halartar janaza ويجب الفقراء yana san almajirai da والمساكين marasa komai a hannunsu ويجلس معه yana zama tare da su ويعمل بباءته yana ɗaukan kayansa daga kasuwa يا آلي haƙi zuwa gida zuwa wajen iyalinsa baya bari wani ya ɗaukan masa
ويساكد الفقير wai safihul fakira yana musafa yana ba da hannunsa don a gaisa ga wanda yake talaka da والغني wanda yake mai kuɗi ويبدأ ملكيه بالسلام yana fara wa duk wanda ya gaba da shi da sallama ka in kuka gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kai ka gaishe shi shi ya gaishe ka kafin kai kai masa sallama shi yayi ma sallama والمسافر yana والمسافر.
fara duk wanda ya gaba da shi da miƙa hannu kafin ka miƙa masa hannu shi ya miƙo ma hannu ويركب العليم yakan hau jaki
وي- ويجيب الدعوة yakan ansa gayyata duk ko wanda ya gayyace shi ko da wanda ba kowa kowa bane amma in dai an gayyaci manzon Allah manzon Allah yakan ansa wannan gayyata ولو كانت إلى كل شيء ko da gayyatar zuwa gurasar da aka yi ta da sha'ir ne وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace لو أولي إلي قراء da za a bani karfata ta akuya أي رجل شاد ai a- kafar akuya kafa ta gaba ta akuya لقد da na karba ولو جئت da za a إليه gayyace ni zuwa gare shi لأجب da na amsa wannan gayyata وكان يألي ya ثوبه fili saubahu ya kasance yana kakkaɗe tufafinsa da kansa wa kana ya fali saubahu manzo ya kasance yana kakkaɗe tufafinsa da kansa
ويا ويألي بالشاة yana tatsan nonon akuya da kansa ويخدم نفسه yana tsayawa ya yi wa kansa hidima ba tare da damuwa ba
ومن سأله wanda ya واجد tambayi manzon Allah wata bukata لا يرده manzon إلا Allah ba ya mai da shi sai ya biya masa bukatar ya bashi abin da ya tambaya أو بقول مؤمن mu'unisim ko da magana mai ɗeba haso a in ba a samu abin ba ya zama a san na manzan Allah bai da abin to sai ya ce a in Allah dan an samu za a baka bara in mun samu za mu baka
وإذا انتهى إلى قوله lokacin da manzan Allah ya sadu da mutane جلس yakan يتنزل zauna في inda mazauni ya tike da shi baya cewa sai ya shiga can
أي جلس في المكان sai الخالي ya منه zauna a wajen da ba kowa a wajen ويؤتي كل عاد من من جلس min julasa'ihi nasibahu min al-ikrami wal ikmali yana ba kowa daga abokan zamansa na saraban daga girmamawa da fuskanta ba wanda za a ce a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dauke kai daga gare shi ko bai saurare shi ba kowa yana samun fuskanta daga manzon Allah kowa yana samun sauraro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am hatta ya ci ba kullum minu har kowane a cikinsu yana daukan cewa annahu akramu alai ya fi kowa matsayi wajen manzon Allah min kullum fiye da duk wanda yake wajen min yana riga daga rijali mutane man jalatahu duk wanda ya haɗa zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
aw fawarahu ko ya tari manzon Allah don wata bukata ko don wata magana aw qabalahu ai qabalahu ai ya tare shi la yan- la yansarifu anhu manzon Allah baya juyawa daga gare shi hatta ya kuna huwa mun mun sarifa sai shi mutumin ya zamo ya gama biyan bukasar sa ya tashi amma bayan da za a yi kana faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya ce bara sai an jima ko a sai ya ka gama sau- ya gama sauraron ka ka gama magana ka sare
wala yaqdamu ala ahadin wala ya ga dawa ala ahadin hadisa ba ya yanke wani maganar sa
hatta hatta yaskuta anhu sai shi mutumin ya gama maganar yayi shiru wa yatafaqqadu ashabahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar jama'arsa ay yas'ala ai yana gabu minhu.
tambayo daga duk wanda baya nan a cikinsu duk wanda ba a gani ba in da safe an saba mutum yana zuwa waje safiya bai zo ba mazala sai ya tambaya wane lafiya kuwa ya wane lafiya wa ya samu labarin wane wa zai zai dubo mana me wane yake ciki
waya buzuru li kulle ma ma yayi waya zulu manzala yana bayarwa da kullum ga kowanne daga cikinsu ma ya yi kulahu abinda ya kamata gare shi min al aqwali daga zantuttuka wal da af'ali ayyuka kowa yana faɗa masa maganar da ta dace a faɗa masa kowa manzon Allah ya ne masa abin da ya dace a yi masa wa yufidu ya ne musu kyauta ayyu di a ya ne musu kyauta wala yunfiru baya zautatar da su yamna'u lisanahu manzon amma- Allah sallallahu amma alaihi la wasallam yana yu'ti.
hana harshensa daga abin da ba ruwansa da shi wa yukrimu karima kulli qawli yana girmama duk wanda yake babba a cikin jama'a wa alayhim yuwalli idan za a bayar da shugabanci sai ya ba da shugabancin ga wanda yake babba a cikin jama'ar da za a yi wa shugaba
majalisuhu mazaunin majalisuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazauni ne na ilimi na'am wa ya da kunya bayan da za a yi ka zauna mazaunin manzon Allah baka ƙara a ilimi ba haka nan kuma abin da duk ya shafi rashin kunya baya zuwa mazaunin manzon Allah wa sabri da haƙuri da juriya wa da amana amana
wa ma kana mislu zalika da abin da ya kama da wannan wa ma kana misla zalika da abin da ya kama da wannan wa ma kana misla zalika wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya taron wani bai makaro da abin da baya so
wala yajzi bisayyati sayyata an an masa mummuna baya cewa bara ya sakayya da mummuna walakin ya afu sai dai yana yafewa wa yasfau yana yin rangwame wa ma baraba bi yadi shay'an Farko, manzala bai taɓa daga hannu ya doki wani abu ba da ɗaya illa bil jihad sai in a wajen yaki amma in ba yaki ake ba a gaban Allah ya daga hannu ya kawo wani abu bugu ba shi ba na'am wa ma dalaba aurata ahadin bai taba neman al'auran wani ba bai taba neman gano laifin wani ba wala damu ko jinin wani illa fi ma rajabi sawaba rabbil ibadi sai ko a cikin abin da ya kaunaci ladan ubangijin bayi da shi
wa kana ajwadan nasi bil kayl manzo Allah ya kasance mafi baiwar mutane da alheri wa kana ya kunyan manzo Allah ta kasance min al-dhikri fi yadiha ashadda wa azama ta fi tsanani ta fi girma fiye da budurwa a ɗakin mijinta wa qad qalat aisha hakika sai radhiyallahu da aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ma ra'aytu ban taɓa ganin al'auran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kakace yamzau yakan yi kakace yakan yi wasa wala yaqulu illa amma wajen wasan nasa baya faɗa sai maganar da take gaskiya wa yuwarri yana yin tauriya wala yaqulu amma a tauriyar tasa baya faɗa sai ko gaskiya
za ta kallama kamar yadda ya ce da wata tsohuwa da ta nemi a roƙa mata aljanna ya ce ake baiwar Allah aljanna tsofaffi ai ba sa shigarta ba sa shigarta to kaga wannan ai mai wanda zai shiga aljanna ko tsoho ne sai an mai da shi ah, saurayi kuma mace ce tsohuwa sai an mai da ita budurwa faja Allahunna abkara umar raba
إذا تكلم idan manzala yana magana أشرك جلساء baki ɗan abokan zamansa sai a ga sun sunkui da ha- kai sun sunkui da kai كأنما على رؤوسهم الطير kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunan su suke tsoron kar su tashi وإذا سكت amma idan san da ya shiru تكلم sannan ne su kuma suke magana يكبر الغريب yasbiru lil garibi mazala yana hakuri ga wanda yake bako على ga wata الجسد bisa wauta baki sukan zo su yi wauta a gaban manzan Allah amma manzan Allah ya hakura أي a ya sashiyar magana ولا الطير wal galɗati filman ɗike da kuskure a wajen magana galɗati filman ɗike
ولا انتهاء ولا ta hara انتهاء hari ba manzala bai taɓa tsawatar da mai masa hidima ba ولا قال له bai taɓa cewa da mai masa hidima ba dangane da wani abu da ya aikata me sana'ته yasa kai kaza ba ba manzala ba ya faɗa ولا في شيء ko a wani abu da تركه.
shi mai masa hidimar ya bi- ya bari bai aikata ba me yasa ka bari ba a'a بل bari يقول manzala yana cewa لو لو kujera da an kaddara abin ya kunu da sai ya abu in ba a aikata ba Allah ne mai kaddara za a aikata ba in an aikata kuma Allah ne ya kaddara a aikata
ولما قيل له lokacin da aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama خذوا على kai الكفار mummunan addu'a akan kafirai قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace إنما ai بذكرى ni an aiko ni ne rahama اللهم ya ubangiji ka shiryar da mutane na فإنهم لا يعلمون hakika su ba su da sani abinda suke suna yi ne don rashin sani لم يكن فجاشا fahashin fahashin manzala bai zamo mai faɗar mummunan magana ba أي كثيرا ai mai yawan alfasha ولا بكيلا ba marowaci ba ne ولا جبانا ba matsoraci ba ne يعذر الناس yana kiyayar mutane ويجلس منهم yana kaffa kaffa da su لا يجلس baya zama illa ala zikrillahi ta'ala sai ko bisa ambatan Allah ولا يقوم baya miƙewa illa ala zikrillah sai ko bisa ambatan Allah duk sanda zai zauna sai ya ambaci Allah duk sanda zai miƙe sai ya ambaci Allah ويمشي وجهه yana بين tafiya shi أعدائه.
kadai a cikin ma- abokan gaba tsakiyar abokan gaba لا يبالي alhali bai damu da su ba wasu kabirai don amincewa da ubangiji ويزور القبور wanda Allah yakan jarti kaburbura ويسلم yana عليه yin sallama ga wanda suke cikin kaburbura ويستغفر yana له nema musu gafara وكان manzo Allah دائما ya kasance madawwamin sakin fuska أي ai أي dariƙar waje ai mai sakakkiyar fuska حسن mai kyakkyawan zama التالي أزواج har ga matayensa ولا يقول فيه Maza da ba a faɗa a halin yadda illal haka sai ko gaskiya, ولا جبل ko a halin fushi ba a faɗa sai ko gaskiya.
وإذا أو Wa'aza idan manzon Allah ya yi wa'azi, أمر ihimar rat aina sai a ga idanunsa ta yi jajawar wa'ala sautu muryarsa ta ɗaukaka.
كأنه Munzuru dai kai ka ce yana gargaɗi ne da cewa ga rinduna ta kawo mutane hari.
ولا يغضب لنفسه Baya fushi don kansa, ولا ينتصر لها baya taimakawa don kansa fushinsa an saba wa Allah taimakawarsa a kan lamarin Allah
وإذا سر idan aka faranta masa rai idan aka faranta wa manzo istanara wato sai a ga fuskarsa ta yi haske كأنه إذا أتى قوم a kai ka ce shi qil'atu kamari yanki ne na wata ولا يترك أحدا يقوم manzo Allah بينه baya barin wani ya tsaya a gabansa ولا يمشي baya barin wani ya tafiya bayansa ويقول yana cewa hallu zahari lil mala'ika ku bar bayana ga mala'iku mala'iku ne suke raka ni shi yasa sahabbai sai su zamo a gaban su suke tafiya
ولا يدعو أحدا ba wanda yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا قال له لبيك labbaika na amsa kiranka amsawa da labbaika amsawa ce ta girmamawa kwarai ويجلس manzo Allah yakan zauna lil akali dan cin abinci Mala abi.
tare da wanda suke bayi sallallahu alaihi wasallama Allah ya amfane mu da jin waɗannan ɗabi'u na manzo Allah ya hore mana yin koyi da su Allah ya hore mana yin koyi da su wani an ce koyi da ɗabi'un manzon Allah kome ya yi kyau kome sai zamo ya yi kyau barin koyi na manzon Allah barin koyi da manzo shi ya kawo aka shiga duk abin da aka shiga Allah ya gane da mu haka kuma albarkaci wannan ɗabi'un na manzon Allah Allah ya yi mana duk wani kunci ya yi mana duk abin da yake damun mu alhamdulillah sallallahu alaihi wa Thank you. على حب الرسول عليه الصلاه والسلام